الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da bakwai ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga banka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya darasi na biyar ko shida darasi na shida za mu tashi darasi na bakwai a cikin wannan littafin mai albarka ahkamul jana'iz wa bid'aha dangane da wato hukunta hukuntan gawa da kuma abubuwan da aka kirkira aka dangana wa gawa wannan karatu muna gudanar da shi ne wanda wa ya zama dole a yi wa mutuwa tanadi kamar yadda muke faɗa magabata domin ko ba yanzu za ka mutu ba dole je za ka mutu kamar yadda za ka ga mutane wasu tun yanzu sun fara yawa ramadana ko tun baya ma tanadi na wasu abubuwa to tun da za ka iya wani abu tanadi ko wani jami'a zai shiga ya fara tanadin yaya zai shiga jami'a to haka ita ma jami'an lahira wajibi ne ya mata tanadi ta yaya ta hanyar yin ayyuka na kwarai da kuma wato yin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake so dangane da wannan gurin da za a yi to yi za mu ke tunatar da juna dangane da wannan wato guri wato da ya zama wajibi kowa ya je domin mu yi wa Allah madaukakin sarki kyakkyawan zaton cewa idan mun tashi zuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu yi kyakkyawan gudiri da kuma wato mu sami kyakkyawan cikawa to wannan shine a dunkule muna cikin babin da malai yake cewa ma ya juzu ma alal hadiri na ba'da mauti na uku babi na uku abin da yake wato kan wanda suke halarci bayan mutum ya mutu me ya kamata su yi mun yi karatu a baya har mun biya wata gaba ta karshe karshe cewa baya halarta mutum ya mutu a wani gari a ce lallai sai an dawo da shi ina ji ta ce gaba karshe sai an dawo da shi garin duk da ana yi a gurin bahaushe yana yi wato malamai da wanda ba malamai ba duk ana haka to a sani ne cewa a karanci ga abin da annaba alaihi salatu wassalam wato ya faɗa li alika man halaka an bayyana tibu wa ya haya man hayya mai ko yawa saboda haka wannan shine dalili to shine ma da yake a salis na uku an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma jabir bin abdullahi Allah ya kara masa yadda kale yace mata rajulun wani bawan Allah ya rasu fagassallahu sai muka wanke shi wa kaffannahu muka yi masa likafani wa hannadnahu muka sa masa turare a tahani shine sa turare wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muka ajiye shi dan manzo kira da amin da Allah tabbata a gare shi yazo haitu tudau aljana'iz inda ake ajiye gawa suna da gurin da an yi mutuwa nan za a ajiye gawa nan ake mata sallah a inda makami jibril gurin da mala'ika jibril ya tsaya lokacin da ya kawo annabi ziyara sai ran to nan gurin nan gurin ke ajiye wato gawa idan an zo yi mata sallah ثم عادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه bayan an kinsa jisa a baya satin da ya wuce muka ce abinda aka fito shi ne ba a so a sanar da liman sai an kinsa dawa amma mu muna yin haka ne saboda mafi yawanci limamin yana da alaka da wankan da hada likafan domin yawanci ba iya ba to yi tsara ga da an yi wuce sai a sanar da ko kuma akan sanar da shi ne saboda gudun kada a je ko a je bayan an gama kuma bayan sanar da shi da wurin ba laifi ba ne amma su a nan lokacin saboda za ka ga gaba ɗaya rayuwar ta addini ce mu ne muka raba cewa wata rayuwar ta ka ta boko ko ta zaman duniya kawai wata kuma ta Allah to su kuma gaba ɗaya rayuwar an sallama ta zuwa ga Allah maka wajen sarki shi ta ko da yaushe aka je aka sanar da su matsala ta addini kuma za ka ga zai a eba da shi abin da a wato aka neme su a kai to shine yake cewa muka sanar da annabi alaihi salatu wasallam bi salati alaihi dan ya masa sallah faja'a ma'ana dan da nan kuwa suna ga ya marfa'u ta'kid ba ce waja'a ba faja'a ma'ana ana ga ya marta ke sai biyo tare da su hawo din na tana nufin tare suka tawo wanda yake karanta larabci ya san muhimmancin da to sai yake na to shine yake cewa um fataqadda annabi alayhi salatu wasalam ya ya tattaka kodan taku har ku manta a zatin da yake mun ce a ziyada duk inda malam yayi kawo ziyada to wani hadisi to yana da tafil kautai ne amma ne baka ne wannan kwana din da ka gani to kari ne a wata ruwaya an fahimta da kyau ku zai tattara ma ruwayoyin kawai in ka je ka huta kodan da yake taku sun magana ta yin sannan da yake la'alla ala sahibikum dainan wannan bawan abokin naku sahibikum wannan abokin naku ita ko ana bin sa baki ko ga alama tambaya ana bin sa baki ne kalu zai suka ce na'am ana bin sa ya baki Allah dina rani abin da ake bin sa dinera biyu ce kawai naira 20 ne ko dinari biyu ne kawai fata kallafa sai annaba ne da aka tsara sai ya da baya yana jin cewa ana bin zaman shi sai baya kuma bayan da ya gabato zai yi masa ne sallah kana je ki sallu ala sahibikum sai ku zo ku yi wa abokin ku sallah dan uwan ku ku zo ku yi masa sallah ku zo ku yi masa sallah shi annaba ne da aka tsara ba zai ba فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة sai wani bawan Allah daga cikin mala ce da shi abu katada sai ya ce ya ma sunansa muka bada rabi'u bin al-harith ina yawan faɗa ne don musabari shi yake nuna kaunar su kanu kaunar mu ga wayannan bayin Allah rabi'u bin al-harith saboda haka sai abu katada al-ansari yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah huma alayya wannan bashin da ake bin sana domin naira biyu ne sai ce ni na ɗauka zan biya kuma alayya suna kaina shine alayya faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sai annabi alaihi salatu wasallam ya rika cewa kuma alayka wa fi malika ka yadda suna kanka kuma cikin dukiyar da zaka biya kuma alayka wa fi malika cikin dukiyar ka akanka suna kanka kuma cikin dukiyar ka domin suna kanka shine duk laifin da yake kan wannan abin ya da kanka shine abin da kake nufi shine alayka din wal mayyit minhu ma bari'un kana nufin wannan mamacin ya kubuta daga bashin ba shi ba bashin ya dawo kanka wal mayyit minhu ma bari'un mamacin nan ba shi ba bashin nan ya dawo kanka fa kana na'am sai abu ka tare da lazari yace kwarai kuwa fa sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi wasallam sai maza ya masa sallah وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة nan da nan kuwa da annabi alaihi salatu wasallam ya hadu da Abu Qatada sai ya ce da shi ya kulu sai ya ce um ya kulu sai ya ce wa fi riwayati a wata riwaya ta kai sun malaqiyahu min al-gadi wata riwaya ta kai sai wa ke gari kawai annabi ya hadu da Abu Qatada fa kana yana haduwa da shi ya ce ma sana'atu dinara ne me labarin ne rabi nan da ke bin wancan mamacin suna haduwa bayan an gaisa kawai ce ina labarin kudin nan da ka dauka nauyin nan da ka dauka na baki ya labarin ma da na aka dina rani ya labarin wannan kudin kala ya rasulullah sai ya biya ma'aikin Allah inna ma mata an a wajen ziyarar jirin jiya jiya sai ya biya ma'aikin Allah jiya jiya ko ka ji ka tare da illa ka ce nawa mata albariha albariha ta yi ne jiya kamar yadda ne da yadda na yi kawai shine al'am wal bariha to sai ce jiya jiya bai yarda ya mai Allah hatta kana akhira zalik har sai da aka zo karshen wannan magana annabi abin da ya nan bai guje ne ne magana har sai da ya kawo karshen abu me ya karshen abu sai da ya shine hatta kana akhira zalik وفي رواية أخرى وترواية ثم لقيه من الغدي سنة أدل جيوة الغدي فقال يتي ما فعل الديناران إن هذا بعد النيرابين ina labarin ɗari biyun nan misali ɗari biyun nan da ake bin wani ƙale ce ƙazaita wato ƙadi ƙazaituhu ma ya rasu da za ta yake haƙiƙa na biya haƙiƙa na biya ƙale ce ce al'ada ya ce sai annabi ya ce sai yanzu ne bara da alaihi jiddu sai yanzu fatar jikinsa ta yi sanyi domin wannan bashin ya ga ana azabtar da shi sai yanzu fatar da ta yi sanyi saboda wahalar da yake sha kawai ku duba fa baki shi za a annabi baya wa mutum sallah sai ya fara tambaya ana bin sa baki kuma min ba'di wasiyatin yusi biha audaini wayannan guda biyu min ba'di wasiyatin yusi biha audaini ko da yaushe su ake gabatarwa ana bin sa baki da ya abiya domin wannan yana taimakawa mamaci shine abin da ya fi kauna koda su wato magada za su ji cewa ba za bai kamata a fito da shi ba saboda ne saboda kudin da suke tunanin wato idan aka zo bashin ba za su samu komai ba saboda aka bai kamata ba ita ake kuma sannan kai ma bai kamata ka yi wasiyar da za ta zo wato ta zama kai kai wasiyar karya ba dan na tawaji wani malamin yana ba da wani misali cewa ko wanda ya wasiya ƙarya da ya gaje mutu bai da komai sai ya wasiya kawai ya yana bin wani miliyar daya makocinsa wallahi da gaya wa da Allah ya zo kama zai Allah bai daurarsa yi dogon suma an zo ana wanda yanayin har an wanke shi su kuma wannan saboda za su samu kuɗi suka rika samu makocin ka je wata to akwai miliyan da yan baban mu a kanka ya shiru shi kuma saboda kare ya shiru yadda rasa da yake masa daɗi yaushe suke haka da wani kuma me ne za ba ya kaɗo miliyan da yanzu kan da ke masa ƙada ba wallahi da Allah ya zo taimakonsa sai ba wa Allah mai tashi sai ya daji razzaki duk wannan abubuwan da aka yi ɗaya suka ce to mun faje gurin wani mun ce kaza eh lallaba duk ba ta ne zai tsari oke shi ne zo da kansa da ya ga ya warki sai zo da rage ce alhaji wani sun Allah ya kiyaye gaba Allah ya ba da lafiya ce miliyan ɗaya ne kake bi na sai ce alhaji don Allah ka yi hakuri sai gani ne zan mutu ba ni da komai kan su ce na mutu babban mutu wani abu ba shi za na dora ba don Allah ka ji wani abu daidai su ka tara suka warware saboda ka tara suka warware domin kar su zo su rika kallo na da abu tara su cikin sun rika warware musu cewa ba faka bi na gudu to akwai irin wannan kaga wannan a wannan zamani kenan ba abin da mai muktasar yake ba wani mai muktasar yake in mutum ya zo mutuwa ya haɗiye dinaran da saboda bakin cikin kan 'ya'yansa su mora suna iya jahiliya kamar yadda yanzu a ai a turai ma ne mutum zai bawa kamfanin karnuka gidajen karnuka kudinsa ko sulaibe ba ya zuwa yanzu ko gidan alaji shi ko yaje ya ba maguna miliyan ɗari yake da shi sai ya bawa gidan maguna uwarsa na gidan bola bola tsofaffi ya kai da da muktasar yace idan yayi wannan ya zo ku tafi hanjinsa a farka cikin a tatso hanjin a raba magada kudin a ɗinke shi haka yake ko a jahiliya da ke mutum yana da bule ko irin da sabarin nan banda bule ta yi tsara ne yanzu da irin su su kunya ko ɗan poland kawai yana da su dubu arba'in aure ɗaya hamsin kawai ke zo mutuwa sai ya bude su su gudu bilayi da ba ne haka suke yi shi ne mai hukuta zare ce duk inda malam fiƙi suka ce duk inda tattawarin suka yi duk wanda ya biya ya je wanda ko ya kama sai a dawo da su sai ya raba masu gado to kaga anan illan bashi kenan illan bashi yana nan ya zama mata takunkumi har sai da aka yi ne aka biya albashi larura ce idan idan wato mutum ya zauto labudda da ya karba ya kamata ya sa a ran zai biya don akwai wanda za ka yana karba ne amma bai da niyyar biya shi ma ya san ba biya ba da niyyar biya ya karba ba akaraja ul hakim imam al hakim ya fitar a cikin littafin sa mujalladi na biyu shafi na 58 wasiyaqu lahu wal bayhaqi inda aka koro tsarin matanin nata ne shi da imam al bayhaqi shi hakim a mujalladi na shida shafi na 74 zuwa da biyar wa dayalifi abu dawud dayalifi shi kuma wato hadisi mai lamba ta 1673 wa Ahmad da Imam Ahmad a mujalladi na uku shafi na 330 bi isnadin hasan kama qala al-haythami kamar da haythami ya fara al-kitabun sa a mujalladi na uku shafi na 139 wa amma al-hakim faqal amma hakim yace sahihul isnad isnadin mai kyau ne wa wafaqahu az-zahabi imamu zahabi yayi muwafaqa da shi wato yayi goye ta kwandin abin da ya kawo والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الهاجم ɗaya ruwayar tare da duk ƙare-ƙaren nan da aka kawo a cikin baka mai lankwasa a wajen sun kawo banda imamu al-hakim illa ziyarar tsari a wanda ƙari na biyu shi ne wanda na bada misali kwanan satin da ya wuce ta ce in ka gada bada fensar ɗinka an mun zo hadisi irin wannan duk ziyara kawai sai ka yi number one ta biyu ma kai tu tunda imamul albani in yazo yana da farin din ka tu ziyada ta ɗaya ko ta biyu sai kai wannan malai yake bayyana min dayalifi wahdahu ita wannan ta imamu dayalifi ce shi kadai sai malai yake tambiha fadakarwa guda biyu da za a yi mana ta farko shine a bada hazal hadisi to yanzu za a yi ba karatun ilimin hadisi kuma shi wannan hadisin yana fa'idantar da cewa anna qada abi katada da liddaini bakin da abu katada rabi'i bin al-harith yayi ya biya kada ba da salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam alal mayyit ya nuna cewa bayan annabi yayi wa mamacin sallah ne sannan annabi ya biya sannan abu katada ya biya bakin haka ne haka muka biya to wa hadha mushkil ba da yake wannan kuma mushkila ne faqad saha an abi katada nafsuhu domin ya inganta daga abokata da akan kansa cewa annahu qada'u qabla salat ya biya bakin ne kafin annabi yayi wa wannan mamajin sallah kaga akwai cin karo a ce ya shiga kuma ya fita ya shine ya shiga kuma sannan ya fita ba ba ganshi ba ganshi garba ko ba ga fitar ba saboda haka akwai wanda mutaarufi tsakanin wannan maganganun guda biyu fari ne kuma baki a lokaci daya to shine ma ne yake to kamata ya ci zikiru bil mas'ala kamar yadda zai zo a matsala ta 51 shafi na wato 75 a mujalladi na mujalladi na biyu fa in lam tu'mal al qissa ala ta'addud inda har kissa ba za ta iya rike ta'addud ba shine a ce gaba ɗayan su ya faru ne da wani lokaci bayan lokaci shine ta'addud sau biyu a ce wani lokacin ne ya faru sai da aka yi sallah wani lokacin kuma ya faru ba a yi sallah shi ne a ta'addud din idan duguwa in dai ba haka ce ta faru ba in ji mala to sai ya ce ma to faruwa ya to abika ta da ta asahu min hadisi jaji wani ruwayar abu ka ta da al-ansari mutsalawul hadis ake ana ruwaya abu ka ta da al-ansari ita ta fi inganta ta fi inganci fiye da ta jaji da abdullahi da muka gaba yanzu me yasa li annabi abdullahi bin muhammad wato ibnu aqil saboda akwai abdullahi bin muhammad ibnu aqil a ruwaya wa bihi kalamu shi kuma akwai maganganu a kansa a ruwaya ba kenan jabiru dan abdullahi a isnadin akwai wannan bawan Allah wa huwa hadanul hadisi shi kuma wannan bawan Allah abdullahi bin muhammad yana da kyawawan maganganu in ya faɗi maganganu malaman ajar wa ta'dil suna cewa hadanul hadisi yana da maganganunsa masu kyau ne sai dai fi malam yukhlaf fi gurin da wanda suka fi cikin garki wa saba masa ba abin da yasa ake cewa hadisi shazi wa ma yukhalif fi fi wa ma yukhalif fi katun fihi almala almala kenan shine almala sai aka cire ma hamza duk wanda a cikin mutum biyar kowa ingantaccen mutum ne kowa fika ne haka ce fika shi ne wanda yake da adala da tamamun zaku wayan abubuwa biyu suke sawa a cewa mutum fika duk inda kai an cewa na fika to kararo wannan a matsayinka na ɗalibin hadisi tamamun zaku wal adala su suka je jiwa ke ce ba sai don ba abin za ake ware title din ba ya excellency honorable kowanne da matsayin sa abin da yake janyowa a fada saboda haka to idan aka sami mutum biyar kowannen su yana da tamamun sabbi kuma adali ne amma a cikin su cewa mutum hudu sun fi karfin hadda da adala sai dai wancan shi ma ya shiga layinsa amma sun fi shi kwari to idan duk suka kawo zance suka haɗu a guri ɗaya sun so hudu wannan guda ɗaya shi ma da yake mai inganci amma ya saba musu sai a ce to magana ta zama shaza magana ta ta zama shaza tunda ya saba wanda suka fi shi ne hadda da adalci shi ma adadi ne mai hadda amma ya saba wanda suka fi da to sai a ce magana su ta zama jaza dan ba zai yi a ce shi kadai ya haddace abin da yake daidai ba su ba su haddace ba domin sun karta masa an gane misali zan ba ku kamar hadisin alwala hadisi za ga gashi nan ingantaccen hadisi da ya zo ya koro ba sai kawo ma cewa annabi alaihi salatu wasallam hadisin muslim annabi alaihi salatu wasalam ya shafi kai da ragowar ruwan hannunsa a ba aka samu a daga cikinsa a isnadin mutum ɗaya da yanzu sai ya zo yake wato wata jididin ma'i lahu ba shafa kunne ne ke zo fara shafa kai da kunne ya ji abu ɗaya ne ko to da ya zo sai ya ce ai annabi ya shafi kunnensa da wani sabon ruwan sauran waɗanda aka faɗa hadisin suna gurin gaba ɗaya suka ce da ragowar ruwan hannunsa sai aka ce ruwa ya ta sha me yasa ta zama sha saboda ya saba wannan tabiki hadda da adala shine abin da ya yi an gane shine idan yau hadisi tajridul ma'i lahu ma da waliya ta dauka wannan shine idan yau kuma sa a anabila da sauran mazai suka ce a ga hadisi gaban rana lokacin azhar saboda haka ya saba wa wanda suka bi din gani to kamar wannan ne shi ma anan sai suka ce ne wa huwa adal hadisi ma la yukhlasi inda babu wanda suka wannan to za a dauki maganar inda ba irin wayannan mutanen to shi ta za a dauka amma tun da wayannan mutanen to ta su za a gabata wa amma ma al mukhalafati amma maganar cewa idan ya zanto akwai wanda suka saba masa balaita bi hujjati to ba hujja ne shine wa ma yukhalif sikatun fihi al mala fa shazu shazi ne ya zama shazi saboda haka ba za a yi amfani da shi ba wallahu a'lam mala yace Allah shine masani Allah shi ne matsayi. Na biyu, a fada tabi da hadisu, wannan hadisan sun wato fa'idantar da mutuwa annal mayyita to ga wata matsala. In kana so, ina ba mu shawara. In kana so ka gane cewa malam albani bai wanda Allah ya wabba iya ta hadisi ba ce, ka ɗauko littafin al-ikhtiyaratu da fiqhiyya mujalladi ɗaya ka karanta. Shi kuma akan fiqh kawai ya rika kawo wato masail tun daga tsarki ka nemi littafin shi is available ana samu yana bata amma baya dadewa ya dawo al-ikhtiyarat al-fiqhiyya dalibin ilimi zai amfana sosai banda tamamul minna da yi ta'liqi akan fiqh sunna shi ma za ka gane cewa fiqhi ne Allah ya masa baiwa ta fiqh ita ce mai buya tana iya buya za ta iya amma yanzu azumi ne za a kare ta bai da yawa tunda zafi da biyu ma wasu ma sun fara zuwa in ka tara kuɗi kai da shi ka je za ka karar da zuwa to sai yace um abada ta hadi hadhihi alhadith annal mayyita lallai shi mamaci yanta fi'u bi qada'i dayni anhu yana amfanuwa idan an biya masa bai a ke yana amfanuwa yanzu nan ɗaliban ilimi za ta gane lallai ka ki ne ba za mu je zuwa to me yasa sai yace walau kana min ghairi waladi ko da ba dan sa bane biya ba ko ba dan sa bane biya ba baki to zai amfane ka wa anna alqada'a yarfa'u al'azaba an kuma wannan baki zai dauke ma azaba da za a yi idan ba biya ba fa hiya min jumlatil mukhassisati yana ɗaya daga cikin tattararrun abubuwan da aka keɓance li umumi qawlihi tabaraka wa ta'ala saboda gabe wa fadin Allah wa an laysa lil insani illa ma sa'a ai wa ma laysa lil insani ba wani abu da zai amfani mutum ya mutu illa ma sa'a sai abin da ya aiwatar da kansa wannan ayar mai jeji amma ce ko yan usulu zurbani amma ce ta gani gaba daya kawai ba wani aiki da mutum zai amfani shi sai abin da yi haka Allah ya ce wato amma ce kuma wato mutalaka ce ta bara mu ji wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisin annabi shi ma saboda fada annabi da yace idza mata al-insan idan mutum ya mutu al-insan alifun da lamun listigraqul jinsi ko jinsul insan duk wani mutum ya mutu in kada amalu to aikin sa yana tsayawa yanke waye illa min salatin in ba abubuwa guda uku ba na farko sai annabi ce sadaqatin jariya sadaka mai gudana kai wani abu da bayan mutuwar ka zai zautu ana amfana ka bayan wato kai gina makaranta rijiya library musamman library da bamu da wayewa sosai a kan yadda littafi yake tsada yanzu za ka littafi dubu tamanin saba'in da biyar kuma ɗalibin ilimi yana buƙatar sa a samu wasu su da ƙaƙuranci kawai a siyo shi littafi ko wani malami ka zo littafi ka baki kai wata raka jariya saboda zai daɗe sai daɗe shekara da shekaru zai ana amfanuwa da shi shekara da shekaru saboda haka kaga wannan shine abin da ya kamata wato a lura da shi a kuma kiyaye saboda haka sadaqatul jariya sai kenan na biyu na biyu mu ga na biyun ka mu ka na karshe a mahallu shari shi a wani ilmin yun da farubi ko ilmin da ka bayar ake amfanuwa da shi iza ga ga wanda ya fahimci ne koyarwa ko bai zama ba zai rubarta gaba ɗaya ba domin sadaka ce jariya akwai kasashe da ake bamu misali za ka cewa gabanin kasan su na wanda wata kasa ta turai din nan duk da cewa kaga su ba musulmi bane amma za a ce ma har yanzu mutum yana shiga aji na wanda misalin kwanan nan wanda aka ba cewa har yanzu yana shiga aji kuma shugaba kasa ne to saboda haka idan muka ce wannan ba idan musulmi ne kai ko fizik duk yadda ka zama ka koyar da wani ya fi gaba da amfanuwa da shi ya amfani da al'ummar musulmi to ya zama sadaka jariya kar ka dauka wa yana nufin sai arabiya sai alqur'ani a su ne dai min ba da aula su amma da abin da zaka yi zanto da kyakkyawan niyya wannan sadaukarwar da education da ake faɗa da aka cire matasa yanzu ko masu koyarwa idan zai dawo yanzu ka sa shi a ranka to zai zama masu sadaka jariya zai zama masu rasa jariya ya zanto wanda wannan da yawa yanzu zaku ga babu shi a cikin malaman makaranta an cire mu babu a to ba ya albaji ba fitin can ne yawanci da da malaman da an tashi kawai sai hidi wata yana zaune sai ga wani ya burga babur din sai ce na zuwa ya ce ne ma za mu ana zaune kuma wani kuma tashi nasa kullum ya ce masa ya haka ya ce ne ma za ni to talatin da takwas ba a biya albashi ba wata mai talatin da takwas ba a ce ce to kaga baya da mai rubu dole su fita to sai ce um awwalan salihin ya da'u lahu ko da na kirki sai yake wace ya da addu'a annabi ya ga mana ko ba da wurin fara duk wanda ya addu'a a yanzu ka daga hannu kai wa iyayenka addu'a ko sujjada ka sai Allah ya nuna mu sai an fada sai an haskaka kabarin mai ko mahaifiya sai mahaifi ya ce ya ubangiji wannan kuma min alala na hadal hadal biya ko azau wannan hajjan badal ba dada da karramawa sai Allah ya ce da shi dan kawani shi ne ma addu'a na in suna da rai kuma wannan albarka kake wannan haƙƙi ne da ba ka ai babu shafi sai waye duk wanda baya wa iyayensa addu'a a rana sama da soyayyar to baya cikin mutane yace idan kana yi sau biyar yace to ba ruwa ballata kai ba mutumin kirki ba kuma ba mutumin banza ba idan kai kasa da biyar ba dabbi da to ka fada can biyar haka imamu aka ce zai dalilin da yake saboda Allah yana gwamawa duk inda ya zo bayanin hakkin sa sai bayanin hakkin kiyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abudu allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ko wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la la la ta'buduna illa allaha wa bil walidayni ihsana hadis kulli wali wali zai ka yi kawo ayoyi yace to kuma hakkin Allah a rana ka kai da Allah sau biyar kullum zai kare wa Allah sallah biyar wannan fike ne yace to su ma iyaye dole kai musu addu'a sau biyar alal aqal to shine dabarar da nake yawan faɗa in ka sa addu'a iyaye a sujjada ka huta sai ka ya gudu biyar ma yadda kake Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sabila ka sa wannan ya wannan kodaran su kai mu Allah ya huta albarka a rayuwarsu ya sa su cika da imani kuma sun mutu Allah wannan addu'a ce ta gudu kodaran ka sa igfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sabila ka fara yau kanka ne saboda ladabin shine kai ake so ka fara yau kanka shine ladabin addu'a haka annabi Ibrahim yayi haka annabi Nuhu yayi rabbana ighfir lana wa liwalidina shi haka annabi nuhu ya faɗa haka annabi ibrahim ne to in ka sa wannan ka huta sai gaba ka ba da tsamman duwa in ka ga dama duk na bula din da ka saba ita ma shine abin da kake na farko kana kai goshin ka kasa Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhu ma kama rabbayani sabila sai ka dora da abin da kake so ka dora shikenan ka ka sauke wannan wato wajibin zai wahala rana ta faɗi ba kai sau nawa ba domin su jira nawa kake a sallah raka a goma sha bakwai sha bakwai sau biyu talatin da hudu to kai ka wuce biyar din ba banda na fula ba banda na wafin da za ka yi to wannan shi za ka sai ka gaishe ka shekara ishirin mahaifinka ya shekara ishirin da rasuwa ba ba ka taɓa fashi yi masa addu'a ba wannan shi ne gomina Allah ya ja mu dace to sai yake um to kaga alhadis kaga awwaladin salihin aje addu'a kadara gun uba me yasa li anna alwalad min kasbi abihi ko za mu je gaba zai fada rawahu muslim wal bukhari fil adab al mufrad wa zai ga mana me yasa dalilin da yasa imamu wato albani ya gabatar da muslim akan bukhari alhali a ka'ida idan suka haɗu bukari yake gabatarwa akan musulun wannan shi ma karatu ne da dalili very good bukari ba a sahihul bukari ya rawaito shi ba a dawul mufarradi inda a cikin wato sahihul bukari ne to wajibi ne gabatar da bukari akan musulun inda za ta hada nan a wannan dandazon ga bukari ga musulun ga imamu malik to wajibi ne fara cewa rawahu malik wal bukari domin gaba yake da malamin malaman su amma suka haɗu da sauran to za ga bukari yake gabatarwa domin malaman malamin su ba ne mutum to amma in ba adabul mufarrad in ba a bukari bane to duk littafin da za a kawo bai kai musulun ba ko da bukari ne yayi ya rawaito shi domin adabul mufarrad bai ba alƙawarin zai kawo hadisai ingantattu ba idan ga akwai sahihu adabul mufrad malam malam yana da shi malam albani yana da shi sannan yana da'ifu adabul mufrad in kai kokari kan ne yin zaka ko kuma ka ne filmi ne ne ne takriri ma ka ne wancan din zaka ka fi morewa ko ka nemi shiro din sa abdullahi saman shirin adabul mufrad din shi amma matsalar ba a samun sa a iska a shiro idan ana faɗa cewa annabi islam da yayo kwanan nan ba jimawa bai kai fadul lahi samar ba ni dai a fahimta shari'a da wani mukular ba kan yin fadul lahi na fadul lahi jilani shine mai mai littafi wani ba indiya ne yayi kyau sosai littafin sosai to sai yake walakin al qada'a anhu shay'un biya masa baki wani abu ne daban wa tasadduqu anhu shay'un akhar shi ma yi masa raka ita ma wani abu zai mai zaman kanta fa innahu akhasu min at-tasadduq domin an ce banci biya bashi akan sadaka takfifi akai ba'dal am wa qad naqala ba'dhum ala ijma'a bara ku jirabi yace wasu mutane sun fito da cewa wai an yi ijma'i ala wusuli sadaqati ila al-mayyit akan cewa idan kai wa mamaci sadaka wannan sadakar za ta bi shi mutlakar ta kiba kai ko wai ko da baka taba ganin sa ba in kai sadaka ka ce gashi zuwa ga wani tayi malai yake wasu sun yi kun san waye bai wannan kawo wannan magana goma al-azka imamu nawawi shine yace an yi ijma'i fa in sahha zalik fihi idan hakan ya inganta akai kujelan batu a kasa sai yace muku walam yasiha kama da ya fita hakiku za mu zo nan gaba yace alhali ba bai inganta ba domin kun san akwai malaman da su a ra'ayin su ba ba wata magana ijma'i kamar ibn hajar ka koma cikin ihkamul ahkam din da mujalladi ne ko a ijma da malamai suka rubuta da malamai da yawa sun yi rubutu a kan ijma kun san me yasa suke ganin ibn hajar yake ba ijma'i kwata kwata dalilin su shine ai annabi alaihi salatu wasalam Allah ya aiko shi ne zuwa ga mutum da aljanna wanda yace an yi ijma'i gaba ɗaya ma da wani duniyar nan amma da ma aljanu ka tara shine kun san rigimar da shi sai ta har malaman aljanu ka ta taro yake abu ne wanda yake ba mai sauki ba a ce an yi ijimai za mu zo kan matsalar sai mu ba da rabaran da za ta kawo za mu zo kanta nan shafa ce wa illa in ko ba haka ba bala hadithul lati warada fi tasadduq alu hadisan da suka zo suka yi bayani suka gangaro akan cewa za a yi wa mamaci sadaka inna ma mawliduha fi sadaqatil waladi anil walidi mal albani ce duk sun zo ne suna magana akan tsayewa iyaye sadaka shine Allah zai karba wa huwa min kasbihi ma bi nafsi alhadith domin yana da daga cikin tsoron da su an tawa malukan li abi kai wato wato ai idan yanzu mahaifi ya rance a gurinka mahaifi duk da cewa wasu suna magana mahaifiya ba wasu suka ce min ba da aula domin ai hakkin da uba ka faɗa in yayi rance a gurin ka ya ci bulin in bai biya ba to amma dai zai iya ya halatta a ciniki tsakanin ɗa da uba kuma ya halatta ɗan ya zo in ya ga cinikin hakkin ce to an bar na abin ka miliyan biyu ba yanzu ka bani miliyan ɗaya zan yi wani abu amma ka sani in ya cinye to shine yake cewa وهو من كسبه ما بنفس الحديث فلا يجوز قياس الغريب عليه با kun ji malam sai ce baya halatta ayi kiyasin bako a kansu me yasa saboda me wai saboda su asali ne wanda aka kawo kuma yanzu dai yake ne wanda su yanzu tsakanin da da uba ai tushe ne asali ne wanda za ka kawo yanzu kuma alkiyasu ma alfarik za ka yi domin ba asali bane rabadanne ne to bara ku ji abin da ya faɗa li annahu qiyasun ma alfarik domin su kiyasi ne da aka yi jingina ne na rege ba na tushe ba kama huwa zahir kamar yadda yake a fili wala qiyasu sadaqati ala alqada'i malai yake tunda haka ne ba za ka yi kiyasin sadaka ba domin tana da tushe da hadisanta kuma tushe ne da tushe ba za ka yi kiyasin sadaka akan bashi ba li annaha ammu minhu kama zakarna domin sun game kamar yadda muka ambata haka malai yake sun game hadisan sun gami ne wato bangaren wato da da uba wata ya fi da hadhihi mas'ala ziyadatu bayanin fil mas'ala yace a mas'ala ta 117 za mu tattauna da kar adamu tana nan al hadithu rabi an jabir aidan an kabo daga jabir har yau anna abahu tushida yawma uhud mahaifinsa abdullahi bin haram an masa jahada ranar da aka yi hudu wata raka titta banadin ya bar 'ya'ya mata guda shida wata ruwa ya takwas ba sun karo in muka zo wani guri ji ba za mu ji wasu ba da suka ji saboda guda biyu daga ciki an musu kaza ko ko an aurar da su ko abin da ya kama da wannan kawai an ba sun karo wata raka alaihi dainan sai ya ban mabashi talatina waskan ana bin su bashin wutuki talatin kwano nawa kenan kun manta wutuki duk wutuki ne kwano da eh kwano sha biyar a kabaka kwano sittin sittin sau talatin injiniya sittin sau talatin ba fa sau sau shida ba sittin sau talatin kaga cewa za ka yi kawai sittin sau uku ya baka ɗauri uku sai ka tsara jira shi kenan ko kaga ya babu nawa dubu ɗaya da da ɗari takwas da dubu ɗaya da ɗari takwas kwano dubu ɗaya da ɗari takwas ake wanda ka gani talatin da uku ko uku sau shida a ji ba mu sha takwas zira kan biyu ka ɗebo su ka zuba kawai to sau da haka kwana wato kwanan da ake bin wa mahaifin jabir kenan kwano dubu ɗaya ɗari takwas kuwa ai ka gonar da ake nema ana buƙatar fashen da algura ma'u fi hukokihim su ko masu bin baji shine algura ma'u wani gari ne masu bin baji zai ta tsananta kowa ya matsa saboda sun ga wato gonar da aka da shi kansa mahaifin ya bari ba zai kai wato kwano ɗari uku ba ba kowa ya matsa yana so a fara biyansa ba yawa falamma hadarahu haddadin nakhli yayin da masu kirdadan dabino suka zo kirdado shine haddad wanda za su zo su kirdadan dabino a wata ruwayar jazzadu ba su yankewa ma su yankewa tuware da kyau tuware ganyen tuware yaya wata ruwaya kuma jaddadin nakhli duk kurike uku jaddad su shine kudu kuma masu gyarawa masu gyara da jinan shine jaddad bil jini shi kuma haddad ba cikin da zo estimate da zai zo kallo gonar ka yace wannan muna tsammanin za ka fitta kwano kaza estimation sannan shi kuma jaddad ma shi yake cewa ba shi gyarawa yace a dai to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah naje kura annabi alaihi salatu wasallam nace ya ba kin Allah kada alimta anna walidi ustuki da yawma uhud kaga cewa mahaifina an mashi hada ranar uhud wata raka alaihi dainan kafira ya kuma bar bashi mai yawa a kansa wa inni uhibbu an yaraka al-gurama lalle ina kan wayannan masu bin bashi su ganka ya ma'aikin Allah saboda sun matsa mun ala ilhab fa baydin sai annabi ce to tafi ka ware kafin na zo kullu tamrin ala hidati kowanne dabino a musakir dadansa ka je ka ware kowanne a tattara shi wanda ya fi kyau a tattara shi guri daya wani ma bai burza a tattara shi guri daya wani ma bai burza a tattara shi guri daya shine ala ilati yace fa fa'altu naji nayi thumma da'awtu sannan na kira shi ga dai ga ziyada a cikin kautai kaga da alaina hina albaha annabi alaihi salatu wasallam ya mana sammako lokacin da ya wayi gari falamma nazaru ilayhi yayin da suka kalli annabi alaihi salatu wasalam ya zo ba su bin bashi uguru bi tilka sa'a kowa zai rika hararata za su yi niyyar su zo su kware shi suna ganin annabi ya zo kowa zai rika hararar annabi wato shi jaje balan ma ra'a ma yasnauna yayin da annabi ya ga abin da wannan masu bin bashi suka yi kowa ya zo ya kasa ya tare a ɗaba haula a azamiha baidaran kawai sai ya damu wanda ya kun san na ce ba an karkata dabi nan guri guri ko to wanda ya bi yawa sai annabi alaihi salatu wasallam ya ji rika ce yake wa ya ji talata ne yake wa ya ta uku wa da abi samari habil baraka yayi wa wannan dabi nan addu'a to Allah ya sa mata albarka sun majalasa alaihi da ne zai zauna a gefen dabi nan sun magana da yake udu ashabaka kira wayancan mutanen naka shine ashabaka je ka kira su masu bin bashi fa ma za da yakilu lahum bai guje bai na aura musu hatta addallahu amanata wali a sai da Allah ya biya wannan amanar bagin mahaifin nawa shi a kasa yake ai wasiyatu iyahu bi qada'il ladhi bidaini anhu wannan wasiyar da ya lafi wa biya masa baki dan haka ya gaya wa ɗansa da zai rasu yace to ana bi na baki kuma ga ɗan nan ka ne wasiya biye masa ga ɗan nan ka nan mata ka kula da sannan ana bi na baki asiri biya yace ka duba hadithu fi zalika fil fasl al awwal min al mas'alah al rabi'a mas'ala da hudu mun biya ji a baya na ku iya tunawa wa ana wallahi ni ma na rantsi da Allah rabi na yadda cewa an yi addallahu amanata walidi cewa Allah madaukakin sarki zai biya wato amanar da mahaifina ya bari wala arji'u ila khawati bi tamra an gane ko yace wato wala arji'u ila akhawati bi tamra bazan komawa wato ɗan uwana gaba ɗaya mata ba bi tamratin da ko da biyo daya iya da kan da yayin da cewa gaba ɗaya za a kwace da biyo kuma biyo su baki yanzu ba zai koma wa ɗan uwansa da komai ba sai dai su ji labarin cewa wato ai an baki ya cinye dukiya yace fa sallamat wallahi albayadira kullaha yace na rarje da Allah wannan kaji kashin da akai sai da ta kubutar da duka wannan bajin da ake bi gaba daya hatta inni anzuru ila albaydar alladhi alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta da yanzu ina kallo wannan tirin wannan taron da aka tara wanda annabi alaihi salatu wasallam ya rika diba yana zuba wa mutane yace sai da na hango tirin sa ka annahu lam yanqus tamratan wahida bayan an gama biya kai ka ce dabino ɗaya ba a ɗauka a ciki ba saboda me saboda albarka addu'a da annabi yake fa wa baitu ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba afwan shi jabir din ne ya rika diwa shi abinda annabi ya masa addu'a jabir ya rika diwa annabi ya ta diwa kana ba saboda haka yake ba wa baitu ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maghrib al-maghriba yake bayan mun gama kowa na biya ki baki kaga tun zaba ake abu daya tun addu'a yake ko yake sai dabdaba garba yake ne duk duku nayyan mace na je masallacin annabi alaihi salatu wasalam fa zakaltu zalika lahu na ambata annabi alaihi salatu wasalam haka cewa na gama biyan baki gaba daya saboda murna sai da annabi fa sahika sai da annabi yayi dariya fa kala sai ce yi ya baba kirin wa umar fa akhbirhu ba tafi gura abubakar da umar gaba da labari cewa ga abin da ya ba dan ba ta dan Allah kai fa kala ana zuwa da aka ba su labari suka ce laqad alimna in sana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sana an sai yakunu zalim abubakar da umar kace mun dan wallahi tun da annabi yayi wa wannan dabilan wannan addu'a da ba ai haka za ai mun san an san abula mun san haka za ta faru ku duba ba ku gani annabi ne ya ba da labari cewa annabi ne ya ba da labari yake ba sahabbai labari yake wata rana wani makiyayi ya hau kan saniyarsa yana gaba a kanta kuma yana dukanta kawai shi ne magana sai ta ce malam ya kai wani mali ha za ku lissu ba don wannan aka halitta ni ba ba kawo bayan na je duka na kake ba don wannan aka halitta ni ba yana faɗa biyu akwai mazauna karkara da yawa suna yin kace saniyarsa kallaman saniyar sai ta yi magana sai annabi ya ce ni na yadda abubakar da umar ba sun yadda kuma ba ta gurin ya ce na yadda abubakar da umar ba sun yadda shi da annabi ya ce su ne shugabannin dattijan aljanna abubakar da umar kamar da ya ce wa alhassan wal hussein sayyida shababi ahlil janna shugabannin samarin aljanna to kuma dattijan aljanna gaba ɗaya abubakar da umar su ne shugabannin duk da cewa za a tashi da shekaru bai ɗaya aljanna amma kowa ya san babansa ko yawa kowanne gida abuwan to to to kawai da su ce su yan siyasa su kuma su ce mun bado gurin ba za mu bada misalin ba to saboda haka wannan jini a malama mu da yana ta dariya ko to sai ce na kada alimna isra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sana'a an sai ya kuno zali a karajar hul bukari bukari ya fitar a mujalladi na biyar shafi na arba'in da shida da shafi na ɗari da saba'in da ɗaya da shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai duka wannan shafuffukan ne kawai ko wadda warawahu binawihi abu binawihi abu dauda afwan wacce ya kuma aziyada tilahu ya koro shi da wayannan ƙara-ƙara warawahu binawihi abu dauda abu dauda ma gaji nan kima a mujalladi na biyu shafi na sha biyar wannan sai shi ma haka wadarimi wa ibn majah wal bayhaqi wa ahmad mudawwalan wa muktasaran shi ma Ahmad ya kawo doguwar ruwaya da kuma gajeriya duka biyu wa fi illa ahmad ziyadatun kathira a wajen imam ahmad ko akwai kare kare da yawa lam auridhu auridha kashiyata lihala ma da yake ban koro muku a ran koma mutunan saboda gudun tsawaitawa domin ya kawo su za a tsawaita da yawa الخامس نجر عنه أيضا دقريج هري وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب النبي أكثر جينا ميكي واي خطبة فيحمد الله يقول وعلى شيني خطبة هذا إن الحمد لله ويثني عليه يبقى الله لما هو أهل له ده أبدا يتنسى يبقى الله ده ويقول يتي من يهدي الله فلا مضل له يوان ده الله يجي يبقى ويجي بدده ومن يضلل فلا هادي له واللي فتر da shi ba wanda ya zai shirya da shi inna khairal hadisi kitabullah mafi alkhairin zanci shine littafin Allah wa khairal hadi hadi muhammadin mafi khairin alkhairin shirya shine shirya annabi alaihi salatu wa salam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin kuma kirkiraran abubuwa al'amura kai shine wanda aka kirkira aka dingina wa addini wa kullu wa kullu muhdathatin bid'a dukkan abin da aka kirkira bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan kuma bid'a kata ce wa kullu dalalatin bina dukkan kuma kata yana wuta Allah ke wa kana idza zakara sa'a ihmarat ko idza dhikra sa'a ihmarat aynahu idan ya ambaci shine zakara idan ya ambata da kansa ya ambaci alkiyama sai idan sai ya idan aka ambata masa ma zikira shine mabniun lil majhul shi wa sai idan annabi ya ja wa ala sautahu wa tadda gadaru kaga anan yana nufin idza zakara kenan tunda shi yake magana saboda haka wa ala sauka wuce ya daga muryar ta wajen ambato wacce da gadabu kuma fushin zai tsananta ka annahu mudiru jaykin kai ka ce annabi alaihi salatu wasallam yana yin gargadi ne ga wata rinduna da za ta fita yaki ya kure yana cewa sabbahakum wa basakum ku shiga taitayin ku da safe ku shiga taitayin ku da yamma domin lokacin kai hari ne na abokan gaba shine sabbahakum wa basakum man taraka malin faliwarasati duk wanda ya bar dukiya to ta magadan sa wa man taraka ziya'an wanda ya bar iyali kuma audainan an gane ko ko baji ba alayya annabi ne yana kaina Allahu akbar eh eh shi zai biya wa ilayya kuma ku gare ni za ku zo inda annabi alayhi salatu wasalam wa ana wali ko kaga a zai ce da badin zai ce wali almu'mini na kai aibul mu'mini na kenan an gane ko sai saboda haka wato wali da abin da yake kan mu'minai wato li yana kaina wa fi riwayatin bi kulli mu'minin min nafsi kowanne mu'mini akan kansa amma wata ruwaya za ta zo ta bayani mutukar mutum yana da niyyar ne biya ba wanda yake dama niyyar wato aikin da kenan sun bashi ba akhrajahu muslim shi ma gashi nan wannan ta'i wal bayhaqi fi sunan wa bil asma'i wa sifat wa ahmad wadda ya qulahu in baka da littafi ko dai aka al asma'u wa sifat ka nemi dai gaskiya eh suna Allah da kyawawan suna Allah da sifofi ko qawaidul mutala ka dauka ya ishe ka amma ka dauko wanda yayi akan magana akan asma'ul lahi al husna shi kuma wannan malamai aka hada da yawa su ibnu qayyim mujalladi daya وسياق أبو نعيم في الهلية والزيادة الأولى له وللنسائي والبيهقي وإسناده صحيح وإسنادها صحيح على شرط مسلم والزيادة الثانية له وللبيهقي والثالثة والرابعة لأحمد والرواية الثانية لمسلم وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما ya zo a babun daga Abu Hurairah daga Bukhari da Muslim da wasunsu at-Tabi ana Aisha radiyallahu anha qalat na Aisha tace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marhaman lil ummati dayna duk wanda ya dauki bashi daga cikin al'ummata duk wanda daga cikin al'ummata ya ci wani bashi sun maji hada ta ne kokarin sa fi qada'i wajen biya fama ta sai mutu walam yaqdihi bi biya wa fa ana waliyyu shine wannan bayanin adawa din ni ne zan biya masa inji annabi alaihi salatu wasallam a yanzu sai a jewa shi gurin shugaban karamar hukuma inda musulunci yake ba ba ta ne ku da gidan ku ciya ba ba a ina nufin da musulunci yake ku sai ku ciya man ko kansila na unguwa shi duk wanda ya mutu da abin sabaki to shi zai ga idan kuma ciya man da ana bin tsarin musulunci shi zai ga duk ɗan lokal gwamnati gwamna dukkan yan siyasa zan ya ga gari ciya ba shi zai wannan akala idan annabi alaihi salatu wasallam yake cewa duk wanda ya mutu ana bin sabaki ya kasa biya kuma yana kokarin biya to a zo gurin da shi zai biya in ba shi da shi zai ji a tafi baitul mali walam yaqdihi fa ana wali wa akhrajahu ahmad ahmad ya fitar a mujalladi na shi da shafi na 74 wa isnadu sayyun ala shaykh shaykhain qala al-munziri wa huwa ahmad bi isnadin jayyid ko shi ma jayyid ayi hadisi ne mai kyau ko walil qabuli yutlaquna jayyida wa saliha sabida wal mujawwada haka imam suyudi ya faɗa a cikin littafin sana ya ba sunansa albiyar da siyudi to sai ce wana hu fil majma majma'i zawai illa annahu qala wa rijalu ahmad rijalu sahih wa fi fatih al bari mujalladi na biyar ai lahi da daga bari fatih kenan shafi na 54 fawaidun muhimma eh shi ma yana da wannan dadin littafin kenan kamar littafin jarin sa'ada ne na ibn al-qayyim ko kuma tafsirul karim rahman tafsiri ne amma shi da abin da yake idan ya je ya gama ba sura sai lissafo ba fa'idodi eh tafsirul karim wa rahman na imamu sa'idi littafin ya kyau sosai mujalladi biyu ne tafsirul karim wa rahman ya kyau sosai idan ya gama ba bayani akan sura sai lissafa ba fa'idodi ya ce ma akwai fa'ida kaza mun koya a wannan sura fa'ida ta biyu ita ce kaza fa'ida ta uku kaza ya yi kyau sosai wa fi mata ilba fawaidin muhimma biya da to shi ma fata ulbari haka yake sai da ya fice kenan idan ya zo yanzu ya zo sai da zaba ba fa akwai gurin da zai baka fa'idar abu ɗari da wani abu ya kawo hadisi akan fa'idodin zikiri zai baka fa'ida ɗari da wani abu ba ne mu Allah ya ba mu ikon biyawa kun san sun gama aiki amma karatun ne aiki sai ce wato wa fi hadhihi mas'ala wato a cikin wannan matsala to wannan shi ne karshen abin da zamu biya wannan sati mun bi sati biyu kenan da muna biya a kamun jana'i sati mai zuwa Allah ya dace kiwon mu zamu koma zamu karanta littafin alwaji sai rike sunnatu wal kitabi alayhi abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya bai mana an sami tallafin majalisi na dubu biyu da naira sai Allah ya kawo kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ta wato ya biya kowa bukatun sa na alkhairi ko shakka babu yan uwanmu na zamfara suna bukatar addu'a wannan al'amari wajibi ne mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma mu rika jin cewa duk abin da ya samu yan uwanmu a duk inda suke mu yake samu wajibi ne mu rika sa ta addu'o'i wannan matsaloli Allah dan sunayen ka kyawawa idan wasu ne suke kitsa wannan matsalolin Allah madaukakin sarki Allah ka tona musu asiri idan kuma waɗansu ne ba ta gari kawai wato akan kansu suke yin wayannan abubuwan Allah madaukakin sarki dan sunayen ka kyawawa Allah kai mana maganin kuma muna wato ƙara yin addu'a kuma muna jan hankali musamman hukuma don wasu abubuwan sai gari kamar abin da ya shafi shugaban ƙasa da gwamnan garin ko shakka babu su ne alfa and omega akan wannan matsalar ya kamata wato su mai da hankulan su zuwa wannan guraren domin ko da yaushe duk wanda yake da abokai ko ƴan uwa a wannan guraren zai dawo wanda suke faruwa abubuwa ne marasa kyau marasa daɗin ji to ya kamata wanda suke da wato ko da yake mu matsalar mu mu musamman Hausawa gaskiya ba mu da maro ƴan bokon mu ba su da amfani da yawa wallahi in yarabawa ne ko ƴan kudu wannan abin ya faru da su gaba ɗaya jaridun duk jaridun ƙasar nan gaba ɗaya zancen da za su ta yi kenan amma mu ƴan bokon mu dai su zo kawai rubutun sun ga sun yi akan wani abu ne mara amfani amma su ƴan bokon su suna amfani da biron su wajen kwatar yankin su hatta magana da ake kai cewa an bi musu aiki an bi wa saudiya to waye ko kowa da tattaka gwamnati mu ko su ka duka duba jaridun su ka gani kullun da tattaka gwamnati suke ana yi musu amma suna tattaka ta ita kuma gwamnati yaran da ta fi ganewa ke ka rika sukan ta yan bokon mu ba sa yi sai dai kawai yan dagaliya ba a yi jiyo su su ta rage junan amma yan bokon mu ba sa mutuwa cikin wannan abubuwa saboda ko shakka babu wayannan shine abubuwan da ya kamata mu kalla mu hakkin mu yanzu wajibi ne mu yi addu'a su jiwa gabanin muna roƙon Allah ya dawo da hankulan su ya dawo da jinsu in ma nuna musu ne ba ba a yi Allah madaukakin sarki ya nuna musu Allah madaukakin sarki ya ba su ikon daukan mataki akan wannan matsalolin da suke faruwa domin baka yi addu'a ba duk ran da kai ma ya zo kanka ba bai kula domin da ana magana guri kaza guri kaza gaskiya zai ya zo wato a me yake kiransa zambara ya wuce zambara ya to makotan su ana magana akan wato arewa maso yamma kai ma kana cikin sa saboda haka wajibi ne mu yi addu'a kada wani ya rika jin cewa abun bai taba shi ba ya taba mu gaba ɗaya mu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa waɗannan bayan Allah da suke suka shiga wannan matsaloli Allah ya ba su mafita su kuma masu tayarwa da mutane hankali Allah ka san su Allah ka musu bakin baya kan kwanta Allah kada ka ba su sakewa a cikin rayuwarsu asalin Allah ya zauna da ita lafiya Allah ka nuna mana gaskiya da gaskiya ce ka ba mu ikon bata Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun duka waɗanda suke neman admission a gurare da dama Allah ka ba su waɗanda suka samu kuma Allah ka ba su ikon yin karatun da zai amfana da al'ummar musulmi Allah ya yassare musu wato karatun gaba ɗayansa muna roƙon ubangiji da sunayen su kyawawa masu neman aiki Allah ka tallafa musu waɗanda ba su da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah madaukakin sarki ka shirya da matasan mu Allah madaukakin sarki ka tsora mu akan hanya madaidaiciya muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya riko da hannayen shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya bada shi wato mashawarta na kwarai Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa la umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa tagaka wa tabi'aka ya rabbal alamin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma istajib du'ana wa du'a ومسانا بالدعاء ورحمتك يا هادي يا سلام اللهم آمنا في أوغاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتوعظاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai wata tambaya to masu nema wuri ma Allah ya tallaba mu akwai wata tambaya amma na ga tana da alaka da karatun mu na na allulu wal marjan ne ina ga eh saboda haka zamu bar ta jira na lulu ranar talata a masallacin zai farje ma insha Allah